وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to muna yin lahadi ɗaya kenan idan an ga wata ga watan zimajar sani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya a watan turawa muna ashirin da shida ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin Allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na Muhammad Tafiu Foundation da ke bariki jiyarri a garin Umar don ci bada karanta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha rubutun marigayi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala a yau insha Allah za mu tashi ne akan darasi na goma sha biyar ina qira'atuhu sallallahu alaihi wa sallam ba'da al-fatihah karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a bayan Fatiha in ba amma ta wannan Fatiha karatun ya shafi karatun Fatiha ne da yadda manzon Allah ya bayani cewa wajibi ce da yadda za a karanta ta aya bayan aya ba tare da an harhaɗe su ba da kuma ingancin a karanta ta da riwayoyi daban-daban tunda an samu wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa maliki yawmiddin yana kuma cewa malik yawmin din sannan an faɗaitar a ƙarshe idan an ƙare ghairil maghdubi alaihim wala dallin a karanta amin ko a faɗi amin wanda Allah ya kaddara kash ta dace da malaiku Allah madaukakin sarki zai gafarta mashi abubuwan da ya aikata na kurakuran don haka kenan suratul fatiha tana da albarka cikin sallah tana tarin falala mai yawa bayan karanta fatiha da faɗin amin nan ma ba ruku ake ba aikin da zai biyo bayan shi ne akwai karatun sura a bayan fatiha ko shi ne inda malam ya ce mana to qira'atuhu sallallahu alaihi wa sallam ba'da al-fatiha karatun manzon Allah ila da muke kara tabbata a gare shi a bayan karanta fatiha Allah ya mana jagoranci ثم كان صلى الله عليه وسلم sai mala yake sannan mai tsira da amince tabbata a gare ni ya qara'u ba'da al-fatiha yana karantawa a bayan fatiha suratan ghayraha idan ya kare karatun fatiha to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wata surar banda suratul fatiha dan haka duk qur'ani idan ka caza sura 113 kana da damar da za ka ɗauki wadda kake so daidai da matsalarka da bukatunka da lokacinka da matsalar wanda suke bayanka da uzurrukansu sai ka karanta abin da ya dace idan mamunka suna shirye ba su da matsala suna da kuzari da lafiyar shirkadau duk inda kuka ɗauka a ƙwa'ani ku jire ba matsala in za ku ɗauka daga bakara har ku je amanar rasulun bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun in ma mun ka ba su da matsala fa iya direwa sura ce a bayan ta idan ma mun ka suna da matsala da abin da ya tuka su a gaba ba zai bari a ja karatu ba babu laifi in ka karanta kurku Allahu ko kul a'udhu bi rabbin nas ko tabbat yada in ana zaune a tsakiya babu laifi irin ko shamsi kamar da zamu tada a cikin karatu eh manzon Allah da yana karanta Fatiha a bayan sura shine malamin albani yake cewa wa kana yudiluha ahyanan wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tsawaita karatu wa yaqsuruha ahyanan yana kuma takaita ta ko yana takaita shi wani lokaci li'arifi safarin saboda abin da ya bujiro mai na tafiya ma'ana in ana zaune lafiya manzon Allah yana takaita karatun shi ne ko yana tsawaita karatun shi in ya jajjarta to dalili ne ya taso ko dai a dalilin ana halin tafiya to idan sallah ta kama ko a halin tafiya ba a tsawaita karatu ina da arabi safari a halin tafiya da haka wata a hanya kuke daga Kano zuwa Gumel Allah ya kaddara kuka tsaya a guraren da ake tsayawa dan sallah to wanda za ku tura ya da sallah da ka ji ayan ku a cikin suratul baqara ka san akwai matsala kenan akan hanya ba muke muka tsaya a gurguje a yi sallah Allah ya ce a rage daga hudu ta dawo biyu ko mutum ya yanko maka cikin bakara zai yi gwajin tilawa da akwai akwai matsala a cikinta da haka da an tsaya abin da ake a gurguje a duba abin da ba za a tsakura ba a an tara kai fa a an nashara inna anzalnahu ara'aita alladhi yukadhibu bid-din li ila fi quraish qul huwa allah irin waɗannan surayen Allah ya sauƙaƙa to kai ma ka sauƙaƙa sai ya ga to duk wanda zai bi ka ba zai takura ba amma lokacin wata kin wani barin motar sai ya zura da taku direban sai yana tsit tsit kuma kai ka kasa wani bibiyi a cikin bakara kana su ne ka kai karshe kaga dai ko ka takura waɗancan ko ka sashi asarar kuɗin mota ko dai ya sallame ma sun me kake faɗi ba hankalin shi baya tare da kai to a halin tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tadar da karatun shi au su'al ko idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fama da mura ko shaƙewa irin ta murya a wani su za gani man yana cikin karatu sai ya kwaru duk aiki ne na mura ko kwaruwa ko mura ko shaƙewar murya ko sanyi to a irin wannan lokacin manzon Allah baya karatun da ya saba ko da ya shiga da niyyar tsawon karatu sai ya ji yayi irin kwaruwa da ake ko ya ji mura ta shake mure shi to sai a takaita karatun akan yadda aka saba sai a samu sai a yi Umar bin ko rashin lafiya wannan mutum shi aka rantar da neman bai da lafiya ko bai kuke masa kare ya tsawaita ba da kansa ma ba zai tsawaita ba dan akwai matsala kenan to idan liman bai da lafiya babu laifi ya yi karatun sallah sai ya saka da sallah da tashi aw buka isabiyin haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana jaddarta sallah a dalilin kukan jariri idan akwai karamin yaro a cikin masallaci ko iyaye masu goyo da suke zuwa da yara in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji wani yaron ya yi jiniya daga baya to sai manzon Allah sai ya sauko da karatun shi sai a yi masa wani malami ko wani aboki na kwanakin nan sai na ga yayin rubutu yake cewa idan za ku zo masallaci babu hayaniyar yara babu kukan yara to akwai abin tsoro a cikin rayuwa da take tunkarowa a nan gaba e ku zo masallaci ku juya kuke ganin ƙananan yara tare da ku wani lokacin hayaniyar ku ta dame ku wani lokacin a ɗan kyale su wani lokacin a yi kamar a kai hannu wani lokacin kake jiyo kukan ƙananan yara to wannan yake ba ka labari har yanzu akwai kuncin alkhairi a cikin al'umma wannan yaran da ake goyowa ana shigowa da su masallaci gobe su ne masu raya masallatan kananan yaran da muna bugowa muna karatu suna ta hayaniya a taka musu birki a sai su akwai alkhairi a su amma abu masallaci ka ji duk kowa ya yi shiru a natsayi ba wanda yake magana sai liman ba wanda ake jin motsinsa sai babban mutum shi kuma ya san gurin ba gurin magana ba ne to akwai matsala kenan ku manya kun san abin da ake kuna su kuma yara wannan ba matsalar su bace abin da dani daban suna sa to akwai barazana a cikin al'umma eh wannan kuma yake gwada cewa lallai tun bai kananan yara da yaran da suke tare da shi idan zai tafi masallaci da guraren alkhairi ya kamata ya zama yana tare da su yadda uwaye suke rungumar yara su je wajen biki su rungume su su je kallon gani su rungume su su je kallon sarki su rungume su su je kallon maulidi za ka mata kai maka rungumi yaran ka tafi masallaci ka tafi wajen karatu ka tafi wajen abubuwan da yake na albarka babu laifi wannan kuma shi ne abin da ya dace yaran ka tantance ga inda rayuwar ka ta sa gaba ga inda tarbiyyar ka take to manzon Allah da yana saka shi karatu ko yana gajarta karatu a dalilin tafiya ko kwaruwa ko mura ko rashin lafiya ko kuma kukan jariri kama qala Anas bin Malik radiyallahu anhu kamar yadda Anas dan Malik ya ba da labarin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taba gajarce sallar shi ko ya taba gajarce karatun shi a sallah yace jawwaza sallallahu alaihi wa sallama zata yawmin fil fajr wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jawwaza ya takaita karatu a cikin sallar asubahi wa fi hadithin akhar a wani hadisin daban ba ta akai ba jawwaza da aka yi sallar subha ya yi sallar asubahi fa qara'a bi aqsar suratayn fil qur'an sai ya karanta mafi kankantar surori guda biyu cikin alqur'an aqsar suratayn surorin da suka fi kowanne kankanta a alqur'ani su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta waɗanne ne surorin da suka fi kowanne kankanta a alqur'ani inna a'tainaka al-kawthar da kuma wace wal ko su ne suka fi kowace kankanta to wata kila su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta su wanda suka fi kowanne kankanta kaga abin da mamaki yana kabbara an saba ji manzon Allah ya tilawa mai tsawo sosai wani lokacin yakan karanta suratul sajda kamar ranar juma'a a raka'a ta farko zai dauki suratul sajda ya karanta ta shafi uku na alqur'ani ke fadi haka manzon Allah ke zure shi in ya kare kuma zai dauki hal ta alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura da aka jira da juma'a ne karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana farka ba sai ka ji limamin ka ya dauki suratul sajda alif lam mim ko da kaji ya kwashe ta kafin ya kai karshe da ne tsoro kuma a cikin ciki yana daga ta biyu zai karanta hal ata da hadisi da rashiya ne karatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar juma'a yana daga cikin sunnonin da ake mantawa a yanzu dan haka wanda Allah ya kaddara ne ma mai da suna cikin sunnonin da za su raya kuma za mu tada a cikin karatu insha Allah ranar juma'a a kubahi suratul sajda da kuma hal ata alal insani hina min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura to mai irin wannan karatu ana miƙe a raka arfa ko sai an ji aka ji karanta wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr Allahu akbar duka masallacin ka an ka fada kowa zai yi mamaki yana miƙe a ce biyu sai inna a'tainaka al-kawthar ko kuma dai surorin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta yana sallama sahabbai ba sa barin ta kwana fakila sai suka ce ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya manzon Allah lima dawwata me yasa ka takaita qala sai ya fada a cikin wani hadisi da Imam Ahmad ya rawaito da isnadi wanda yake ingantacce sai yake cewa sami'tu buka'a sabiyyin na ji kukan yaro yana kafar da sallah kafin ya kai fatiha sai yaro ya tsinda kuka daga sahun mata sai ce sami ito buka a sabiyi na ji kukan yaro wanda yake nuna maka kenan har da mata ne a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ma yana cikin sunnonin da suke mansiya sunnonin da aka manta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallar isha da sallar asubahi su mata suke zuwa da yawa sama da kowace sallah in aka zo a zahar ba mamaki ka tada masallacin ba mace la'asar ka tada ba mace magariba bai ba a samu ƴan kaɗan ba amma isha kusan sahun mata zai cika sallah asubahi za ka tada mata dam a masallaci ba ma da ko mace ta ce maka za ta je masallaci to banda asubahi na banda kuma sallar isha'i to amma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun fi cikawa a sallar asubahi sun fi cikawa a sallar isha'i wataƙila suna da buƙatar su zo su yi sallah ko koma gidajensu ba a gane ba ma wace ce ta fito wannan sallah shi yasa suka fi zaɓar waɗannan masallolin su cika su a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to sami ki buka asabiyin na jiyo kukan yaro fa zanantu anna ummuhu ma'ana sai na tabbatar da cewa mahaifiyar shi tana tare da mu fa zanantu sai na yi tsammani na kalmar banno ko na allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim ko ai ai kan ko eh amma asalin kalmar banno me take nufi zato ko tsammani ko me yake cire ta daga zato ko tsammani me yake cire banna daga zato ta koma yaƙini in ka ganta tana nufin yaƙini anna harfin taukid idan harfin taukid ya zo a gabanta to wannan zannar tana tashi daga zato ta koma yaƙini zanna anna ko zanna inna ko zanna innahum ko zanna annahum ko ko zanna annahu wa anna zananna an لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا ذكرنا أبو حد يشكو وتشكوه الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأن سكي جيئين الذين يظنون وأن سكي جيئين سيكون أكسي أن yadda za ka daga zato waɗanda suka tabbatar cewa za su haɗu ne da ubangiji wa annahum ilayhi raji'un da aka yi manzo Allah amfani da irin ana sai sai fa banan sai na yi zato anna a gaban ta kai ka canja fa banan tu anna ummuhu sai na tabbatar da cewa mahaifiyar shi ma'ana tana tare da ku tusalli tana sallah fa aradtu an afraga lahu ummu sai nake so in maida mai uwar shi ba hana ta yin wani aiki ya zama to gaba ɗaya ta koma ga jaririnta lokacin da ake sallah yaro yana kuka za ka ga uwa hankalinta yana kan sallah kuma hankalinta yana kan yaro to sai nake so gaba ɗaya in tara hankalinta akan yaronsa yasa yana karanta gajero su wuri wal asri inna a'tainaka al-kawthar assalamu alaikum assalamu alaikum ana sallama mai uwa za ta yi yaron da za ta kurkuma to gaba ɗaya na takaice sallah ne dan in tara hankalin uwar a tare da zaliminta fa banatu an ummu ma'ana tusalli fa aratu an afrada lahu ummu yanzu kaga mai tsitsin yaro ya canza akalar masallaci da yake da ɗan ruwan sahabbai maza da mata to wannan yana daga cikin abin da ba za a samu cikin sauran addinai ba yanzu ka duba dan farere cocin da ta sani a duniya a sai saboda dan karamin yaro an daina fasa anya kana ji zai iya faru zai iya faruwa ko ana taron manya-manyan duniya saboda dan jariri da ke shekara biyu ba a ce ana zama majalisar ɗinkin duniya an taƙaice daga minti goma ko daga minti talatin ya dawo minti uku saboda a ba da dama ga wannan jariri ba na ji akwai majalisar da za a taɓa yi sai majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin arwaul amsila da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuka wa duniya lissafi ne misali ne da ya gaskiya da duniya ba na ji akwai wani sarki da ya kasai ta a mulki zai saurara saboda ɗan ƙaramin yaro an yi niyya gaba ɗaya ka za za a yi an yi mitin an zartar da yan majalisa da amma a dalilin kwayar yaro ba ya kai takasar da wani abu yana da wahala a cikin tarihin duniya ya sa manzo Allah ta ce duk inda ka juya littafi ka juya rayuwar shi to ba ka da siffar da Allah madaukakin sarki ya siffar da shi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma alaykum harisun alaykum bil mu'minina rahimur rahim yanzu tausayi ga uwa tausayi ga jariri ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya takaice sallar da ake a cikin minti goma sha ta dawo duka za a kare ta cikin mulki hudu ko mulki biyar dan a tausasa wa uwa Allah ya samu dace haka nan Imam Bukhari ya rawaito wani hadisi da shi da Muslim wa kana yaqul shi da kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inni la adkhulu fi salati zan shiga sallah la adkhulu tabbas zan shiga sallah wa ana uridu iqalataha ina so in tsawaita ta kaga kenan limamai tun san kafar da sallah sun san me za su idan limamin ku ya taho ya san tsawaitawa sai in ya shigo ya san gajartawa sai wani a zuciyar shi ya karanta me zai fara a cikin sallar shi kusan duk wani limami ya sani amma me yake juya akalar sallar idan limamin ya san ya yake tafiya da masallacin shi idan limamin ya san yake tafiya da masallacin shi ko mutum ɗari ne ko mutum nawa ne ya san me yake faruwa cikin masallaci wani lokacin gyaran murya yana an karar da liman sa ba yana faruwa ya san matakin da zai dauka sai ce to ina shiga sallah wa ana uridu iqalata ina so na tsawaita ta fa asma'u buqa as-sabi sai da jiyo kukan yawo fa atajawwazu fi salati sai in takaita sallata mimma a'lamu saboda abin da na sani min shiddati wajdi ummihi min bukaihi na tsananin abin da uwar za ta ji a saboda kukan yaronta da haka a dalilin na san uwar hankalinta zai tashi ranta zai baci ba za ta samu nutsuwa ba a dalilin haka sai in takaita sallah dan ita din kadai a sa mata karin kauna da addinin musulunci kuma kar a cire mata shawar musulunci daga cikin ranta kuma tausayi ga kananan yaran sai manzo Allah ta sai rage niyyar da ta shiga da ita kaga kenan idan ya shigo da niyyar zai yi minti goma a dalilin yaro sai a dawo sallar sai ta dawo minti biyar ita uwar da ɗan ya kuka ba ta buƙatar ka ba ta labari ta san dan ita aka yi wannan aiki akwai ran da za ka je ka gaya mata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai da tausayi ta yadda babu ran da ba ta wannan labarin saboda ta san dan ita din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya canza niyyar da yake masallaci da ita da haka da harabi Imam Albani yana kawowa akan cewa ana takaita karatun sallah idan akwai kukan jariri ko rashin lafiya ko tafiya ko mura ko shakowa a cikin karatu Allah ya samu dace wa kana yattabi'u to yanzu a cikin abubuwan da ya lissafo abu nawa ne ya bada hujja a kan ya ba mu labari ana iya takaita karatu a dalilin tafiya ya ba mu labari ana iya takaita sallah a dalilin kwaruwa ko mura ana iya takaita sallah saboda rashin lafiya ana iya takaita sallah saboda kukan jariri sai kawo hadisai guda biyu saboda kukan jariri ɗaya a aikace ɗaya a dawali ya takaita an tambaya shi saboda na kukan yaro ya kuma ce ina zuwa da niyyar in tsawaita amma in takaita saboda akwai kukan yawo to ina kuma dalili akan cewa ana iya takaitawa saboda kwaruwa ana iya takaitawa saboda rashin lafiya ana iya takaitawa saboda halin tafiya bai kawo dalili ba ko sai ya wuce malam kabar ya bar maka gurin hankali ma zai iya gaya maka cewa hakan ana bukata kuma sai zaman to kukan yaro kiyasi ne akan waɗannan abubuwa ba kuna cikin halin tafiya ana gaggawa ga dare zai yi ko dare ya ci muku wannan baya bukatar a gaya maka limami ya takaita kuma a halin tafiya galibin abubuwan da mutum Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi a halin tafiya yana takaita manzo Allah ya kullun yakan yi raka'a goma sha ɗaya cikin dare amma lokacin idan yana cikin halin tafiya abin da yake takaita sai ya takaita a cikin raka'a alfajiri sai ya takaita a kan gutin saboda a ragewa tafiya nauyi da takura mutane a ciki ana haɗe sallar daga raka'a hudu da dawo raka'a biyu a haɗe su a farkon lokacin ta farko ko a haɗe su a ƙarshen lokacin ta biyu duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yi da sautawa a ciki wanda ya kwaru kuma yake kwaruwa in kace mai ya takaita karatu da ji ba ka ba shawara ba shi da kansa ma zai takaita idan in kwaruwa ba ta kai ba ko mura ba ta kai inda ake tsammani ba Allah ya samu dace wa kana yabtadi'u min awwal sura manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana fara karatun shi ne daga farkon sura wa yukammiluha fi aghlabi ahwalihi yana kuma cika fata a mafi galibin halayen shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kana yattabi'u min awwal sura yana fara karatu daga farkon sura wa yukammiluha ya cika ta fi aghlabi ahwalihi daga farko mafi yawancin halayen shi Allah ya saba dace. To idan mutum ne ma ya dauko alif lam mim zalika alkitabu la rayba fi ya za'i kuma yana so ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika ta zai samu magoya baya idan liman a sallar isha'i ya farko bakara ya kai ta karshe kuma ya sake dauko muku alif lam mim tanzilul kitabi ko ya sake daukan ta a raka'a ta biyu wato ina ji a tahajjudi ma fa sai da kyar ko dan duk raka'o'in tahajjudi ina ji bakara ta ake karantawa da ƙari juzu ɗaya ko to idan liman yace a cikin sallar isha'i zai karanta muku bakara a kan bai sai manzon Allah yana bude farkon sura ya kai karshe to akwai matsala cikin karatu in kana so ka ɗauko farkon sura ka kai karshen ta ka roki karatun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi wa Mu'adh ibn Jabal sai ka ɗauki shamsu wa ruhaha والليل إذا يغشى alam nashara la uqsimu bi hadha albalad to irin waɗannan surai idan ka dauka sai ka kai su karshe wannan ne abin da ya guda da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kan yattabi'u min awwal sura wa yukammiluha fi aghlabi ahwali to karatun da sai da yawancin limamai suke yi a iya yi kenan ko ba a iya bai an yi shiru a iya yi me yasa za a iya yi na na malam yace me yasa a wacin da akwai faqara umma ta yassara min alquran akwai faqara umma ta yassara min alquran to ko ya aka karanta abin da ya karanta da cikin alquran da ko ina aka karanta shi yayi amma abin da ya fi dacewa shine a ɗauko daga farkon sura a kai ƙarshen sa wani shine galibi cikin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ta da karatu cikin shi yadda yake a cikin salloli a nan gaba yana da cikin bidihun da limamai ya kamata su dauka amma babu laifi idan liman ya yanko inda yake so ya kai wannan babu laifi wani lokacin kuma sai ana wala da ne da limamai uzuri wani lokacin idan limamin ka karatu yana mai tangarda yana ba shi wahala karanta shi a cikin sallah yana taimakawa ya zauna to lokacin limin yana yakowa dan Allah ya taimake shi haddasa ta zauna wallahu ta'ala wa yaqul manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗi a cikin hadisin da Ibn Abi Shayba ya rawaito da Ahmad a cikin musnad nashi wanne ne littafin Ibn Abi Shayba wanne da littafin Ibn Abi Shayba a cikin littafin hadisi ko ba da ban hadisi a masallaci ibnu abi shayba wannan ne littafin shi na hadisi bukhari yana da sahihi ko muslim yana da sahihi ko abu dawud yana da sunan ko ahmad yana da musnad ko ibnu abi shayba wannan gare shi sahihi ko musnad ko sunan ko kuma wanne ne daban wani ya yi magana yana da musannaf ibn abi shayba yana da littafi ana ce mishi musannaf na ibn abi shayba kowane littafi tsarin da aka yi littafin shi ne yake ba shi suna da musannaf da sunan duk tsarin su iri ɗaya ne su da littattafan hadisan da aka yi su amma galibi sun taƙaitu ne akan ibadoji waɗanda su ne ake kiransu suna duk littafin da ka karanta an taɓa sunan abu dawud nasa'i tirmidhi ibnu majah kusan dukkanin waɗannan littattafan sun taƙaita hadisin su ne akan abin da ya shafi ibadojin yau da kullum rukunan sallah guda biyar da sauran ma'amaloli da wane ne a kan su littafin ya fara a kan su ya ƙare shi yasa ake kiran su suna to da sunan da musannan da muwatsa kusan duk ka'idar su iri ɗaya ne a kan ibadojin suke magana da haka duk inda ka ji muwaffa banda ka imam bali akwai sauran muwaffa'at akwai da zaka malamai da yawa suna sunan sa muwaffa kuma duk da kamar hadisi ne galibi to an yi su akan tare da littafan da suke da alaka da ibada haka in ka ji musanna haka in ka ji sunan duk akan wannan suke tsarin su guda ɗaya in ka ji musnad to an yi shi ne saboda malamai ko saboda sahabbai ko saboda yan gari haka ake su din ka ji musnad idan aka buɗe aka sai abubakar radiyallahu anhu to a ƙarƙashin sunansa duk hadisin da aka sanna a makar su din ya a jerin su a ƙarƙashin sunan shi wannan ba ruwansa da cewa ya hadisin ya zo a azumi ne ko ya zo a sallah ne ko ya zo a babin tahajjudi ko ya zo a babin qiyamul layli ko ya zo a babin sadaka ko idi haka kawai zai jero su to a nan ne ake iya ganowa ma cewa wai manta ne sahabi hadisi nawa gare shi sai ka je ka duba musu da Imam Ahmad sai da Imam Bukhari ai Umar Ahmad ya ce masa a karkashin Abu Bakar Siddiq an samu hadisi guda 30 ko guda 40 to wannan yana gwada maka cewa waɗannan shi ne kusan iyakar hadisan da yake abinda za a samu ƙari kaɗan ne mai mutsar guda ɗaya ne ya fi Ahmad kawo yawan hadisai yasa aka fi dogara akan kirga a hadisin sahabi a karkashin sunan shi Mukhallad ko Ibn Rabi ko kuma na manta sunan shi galibi a ƙarƙashin musala musnadin shi a nan ne ake tattara sunan yawan hadisan da malamai suka kawo haka yanke maka abu hurairu yana da hadisi dubu biyar da waye a cikin lissafin abu bakar yana da kaza to kusan shi ne da wahala hadisin sahabi ya kuka ce maka bai kawo ba to ta nan da ake kirga yawan hadisin da sahabi ya rawaito wallahu ta'ala to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai a cikin hadisin ibnu abi shayba din ya kwashe mu da Ahmad yana cewa أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود قوة سورة قبات حكيتا كسنتا نركوع لسجدا معنى قوة سورة في متى ركوع في متى سجدا كدا أحد سورة كسورة أبو طوانا حديثي أما لا مشاهدة حديثي أجابا shi wannan hadisin inda shi kaɗai za ka dogara to in son samu ne ka buɗe sura daga farko ka kai ta ƙarshe kai mata rukuku kai mata sujada wannan shine abin da yafi dacewa da auku kullu suratin habba amila ruku'i wa sujud ibn nasar da qahawi a cikin littafin shi wanda da littafin imamu qahawi na me sharhu qahawiya imamu qahawi yana da littafi da ake kiran shi aqidatul qahawiya ko al-aqidatul qahawiya yana da littattafan hadisi wanda kusan zai wahala a yi maganar hadisi ba a koma mai ba don wata fa'ida da littafin shi ke da akwai to kusan zai wahala a yi magana ba a koma wa littafin shi wani ne littafin imamu fahawi yana da littattafai guda biyu shan ma'anil asar littafin da yake bayani akan ma'anonin da suka zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kawo hadisai dan yayi bayanin ma'anonin da suke ciki da kuma mishkilul asar hadisan da kake ganin kamar sun ci karo ko sun saba da juna sai ya kawo su sai yayi bayanin ma'anar da kowanne yake da kuma inda hadisin ke aiki da ibn nasar da al-bahawi sun kawo hadisi da isnadi wanda yake ingantacce a cikin lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa li kulli suratin raka'atun ga kowace sura akwai raka'a ma'ana kowace sura kwaya daya to ayi mata ruku'u ayi mata sujada bisa wannan hadisan abin da yake dacewa shine a karanta sura a farkonta a kai karshen ta ayi mata ruku'u idan dalili ya kama za mu iya ji me dalilin da zai sa a karanta sura biyu ko sama da sura biyu a cikin raka'a kwaya Allah ya samu wasu cikin hadisin da Imam Ahmad ya sake rawaitowa ne da Abu Ya'la suke cewa wa kana taratan nuqassimuha fi rak'atayn wani lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya raba ta gida biyu wa taratan yu'iduha wani lokacin kuma sai ya maimaita ta kulluha baki ɗayan da sun raka ta saniya cikin raka ta biyu mun samu salo na nawa kenan salo na uku ko guda uku na karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kana taratan yuqassimuha fi rak'atayn wani lokacin sai ya raba surar gida biyu zai ya daukan amma ya tasa'alu anan nabi al-azim ko da ya kalli yanayin masallacin sai ya ji in aka kai karshe kamar za a tafi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan karanta aya 25 ko karanta aya 23 ko 27 sai ya dakata wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai haka in ya dauko daga raka'a ta biyu inda ya ajiye sai ya dauka kuma sai ya zara kaga sura ɗaya ce amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi raka'a guda biyu da ita kaga ya saba da baya a baya daga farko zuwa ƙarshe a raka a yanzu sura ɗaya ce amma an raba ta an yi raka a guda nawa an yi raka a guda biyu da ita wata ratan yu'iduha wani lokacin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya maimaita karatun surar baki ɗayanta ga raka'ati thaniya cikin raka'a ta biyu raka'a ta farko sai ya karanta wa tin wa zaitun har ya ƙarshe in ya miƙe raka a tabi sai ka sake ji a ce wace ne wani sarki yanzu sura ɗaya ce amma an yi mai an yi ruku'u biyu da ita an yi sujada guda huɗu da kagon da ku kowace ɗaukar kaso cikin ruku'u da cikin sujada a wannan sallah dan ko sallah ita kaɗai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah ina ji in ban manta ba wani sahabi da barraka suna ba ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a halin wata tafiya sai sai manzon Allah ya buɗe karatu da suratul tin wa tin wa zaitun da ya bude sura sai ce na rantse da Allah ban taba jin murya mai daɗi ba kamar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata il kamar an tura manzon Allah sakon daɗin da wannan sahabin yake da ya tashi zai mai garaka a tabi sai mai mai tawaki sai ji kamar ya mutu kenan ko saboda daɗi eh abin da ya mai daɗi ya suka kima ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara mana ya samu wani lokacin manzon Allah kan yi haka raka'a ɗaya ce ko sura ɗaya ce amma sai mai mai daɗi a cikin karatu a waraka a farko ya bi mai ta cikin warka a tsaye kaga ya bambanta da bayani na farko ya bambanta da na biyu ya bambanta da na na uku na farko karatun kowace sura a raka a na biyu sura daya a iya raba ta gida biyu na uku sura daya a iya duka sallar da ita a raka a ta farko a raka a ta biyu duk da sura daya Allah ya sa mu dace wa kana ahyanan sai sai ya kasance wani lokacin ya jima'u fi raka'atil wahida yana hadawa cikin raka'a ɗaya tak baina suratayn aw akthar tsakanin sura biyu ko sama da guda biyu yanzu mu mata duka da na baya yau ko yanzu mun samu salan karatu kala hudu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan salan babu laifi manzon Allah zai iya duba surori guda biyu sai ya karanta su amma galibi kan zaɓo wanda suke kusan shige da ma'ana ɗaya to sai ya haɗa su a cikin sura guda wani lokacin kuma sai duba sama da guda biyu sai ya karanta a cikin sura ɗaya a ina ake samun wannan misali kullum muka maimaita irin wannan a cikin sallar asar ake karanta sama da sura ɗaya a sallar juma'a a sallar asubahi kullum abin yana mai metuwa na magariba cewa ga wutiri a cikin wutiri ne shine galibi ake karanta abin da ya fi sura kwaya ɗaya abin da aka yi mana tarbiyya tun iyaye da kakanni shi a cikin wutiri akan karanta suratul fatiha a karanta kul huwallahu kul a'udhu birabbil falaq kul a'udhu birabbin nas ba saboda sura ɗaya bane ba wannan galibi shi da abin da mutane suke karantawa a cikin wutiri ai sallar farilla ai sallar nafila ita ma sallah ce abin da ake a nafila za a iya yin su a farilla idan an samu daga zaman Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka zo ta hajji musamman idan limamai suka gangaro ƙasa a cikin wata tsohuwar ba mamaki sai a bige sura ta kusan goma ko sha wani abu a cikin sallar ta hajji ko to kaga kenan dalili yake iya dawa a karanta sura biyu ko sama da sura biyu a cikin raka'a in aka ce dole ba za ta hada ba to babu yadda za a yi mafi su sauka cikin watan ramadan in za su fasa ta to sai dai su yi sama da raka'a goma sha ɗaya kuma cikin kowane dare kuma da aka ce kowane dare ba sai sun yi to tun daga farkon ramadan har ƙarshe idan sura ɗaya za ka ke karantawa ba lallai ba ne a sauka to amma dalilin an ba da dama a haɗe karatun sama da sura a isa ya kada su alimai suka sauka a cikin mubar karshe wasu su sauka a tarawihi wasu su sauka a cikin tahajjudi Allah ya sa mu dace eh amma dai mu na daga cikin labarta da ta same mu cikin tarawihi mu galibin masallaci Allah ta kai fate zuwa na idan aka yi azumi daya biyu uku hudu biyar sai ka ta samu yana rabuwa yana ramewa sai yara da mata suna ta hira a baya amma da yawanci masallacin da sun fito kowane ne ya kuma ka dauki android mata ta uku kenan ko ta biyu galibi mutane suna auren mata huɗu ba su sani ba matar shi ta farko in ɗaya garin hito plus android wani abin da yake ma android shi ne yake yi wa matar shi yana wa rigar shi zane yana wa android zane ko yana siyar da matar shi yana siyar da android wani datar da yake sa ba lallai ba yana sayar irin wannan abincin ya kai gidan shi lokacin da yake ba android din ba lalle bane yana ba matan ka irin waɗannan lokuta din ita ma haka waye ce Allah ya sa mu dace ko Allah ya rubuta mu wa kana ahyana ne zama ukun raka'at alwahida bayna suratayn aw akthar yana iya hada raka'a ba ai sura biyu ko sama da sura biyu a cikin raka'a guda wani hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi ta'aliqan a matsayin ta'aliki mun yi magana kan hadisi mu'allaq ta'liqi wa tirmidhi mawsulan aka imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisin mawsul wa sahahahu kuma ya ce hadisi ne ingantacce yadda zai baka labarin ana iya karanta sama da sura daya a cikin raka'a daya sai ce wa qad kana rajulun min al-ansari ya umuhum fi masjid quba yace wani mutum cikin mutanen Madina min al-ansar ya umu bi masjidi kuba yana jan su sallah a cikin masallacin kuba masallacin kuba ana tashi da masallaci na farko da aka gina a tarihin musulunci ko inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna kafin ya ƙara sa Madina yayi sallah anan kuma ya asasa masallaci ina ji da ake kiransa da masjidul taqwa ko la masjidul qudsi ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين to wani mutum a cikin mutanen Madina yana jan mutanen shi sallah a wannan masallacin na Quba wa kana shi ko ya kasance kullama ftataha suratan yaqra'u biha duk lokacin da zai bude sallah ya karanta ta cikin sallah amma kaida larabcin wa kana kullama ftataha suratan duk lokacin da ya bude sura ya qara'u biha lahum fi salati zai karanta musu ita a cikin sallah mimma ya qara'u bihi cikin abubuwan da yake karantawa a sallah iftataha bi qul huwallahu ahad sai ya bude da qul huwallahu ahad shi wannan mutuma limami ne a masallacin kowa duk lokacin da zai zo masallaci zai musu sallah da surori guda biyu da muka saba to amma duk surar da zai buɗe karatunta kafin ya karanta ta sai ya fara karanta qul huwallahu ahad kullama ibtada'a suratan yaqra'u biha lahu fi salati mimma yaqra'u bihi cikin abubuwan da ke karatu da shi iftataha bi bi qul huwallahu ahad sai ya bude karatu da qul huwallahu ahad hatta yafragha minha har sai ya karanta ta zuwa karshe kuma ya qara'u suratan ukhra ma'aha sai ya karanta wata sura tare da ita daga cikin surorin alqur'ani idan baka gane ba shine duk lokacin da aka ce ghairil maghdubi alaihim walad dallin آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى هذه هي كرمة قل هو الله يكي كرمة سنة في سورة تبيو haka ita ma in yazo raka'a ta biyu sai ya karanta qul huwallahu ya kai karshe sai kuma ya ce washamsi wa duhaha duk karatun sallar shi to akwai gurbu wallahu akbar to ka san al'ada ta dan adam kuma duk abin da aka dimanta ana yi akwai gundura a kaddara gwani da ce kullum za ta biya ka albashi kullum da Allah a maka alaƙa sai ka ta akwai da zai dame ka wato kaga wani alama ba ta tsaya kamar ba za ta gundura ba ko idan banu isra'ila za a sako musu da almanu wa salwa daga gidan aljanna saboda an yi kullun ya gundure su babu yadda za a yi wani kama alkullun ba zai dame ka ba sai ya dame ka eh wani misali ina zai dan uwa yake cewa lokacin da aka yi ariyas ne aka sako kuɗi aka sake sakowa kuɗi aka sake sako cewa ba za su jira mu kashe ba to duk abin da ake kullum duk al'ada ta dan adam akwai gundura cikin wannan abin na haka kuma abin da waɗannan mutanen suke kuma normal ne duk lokacin da ya bude karatun sallah sai ya karanta kullu Allah kuma sai ya karo rasuwa da haka abin da ya dame su suka ce wa kana yasna'u zalika fi kulli raka'ati wata raka'a sai yayi kuma kullum sai yayi ba sau ɗaya ba sau biyu ba fa kallamahu ashabuhu fa qalu abokan shi da mamun shi suka mai magana suka ce innaka tabtadihu bi hadhihi sura kana bude karatu da wannan surar qul wallahu ahad thumma la tara annaha tujzi'uka sannan kuma baka ganin cewa za ta wadace ka kullum sai ka fara karatu da ita in ka karanta kuma sai ka cewa ba za ta ije ka ba hatta ta qara'u bi ukhra sai ka kara mana da wata haka suka ce kullum nake ka bude qul wallahu sai ka cewa ba za ta ije ka ba sai ka ƙara wata ɗan kwamitin masallaci suka zauna fa in ma an ta ƙara biha sai suka ce daga yau ko daga karanta kulhu wallahu na'am wa in ma an ta da'aha ko dai ka kyale kulhu wallahu wa ta ƙara bi ukura sai ka karanta ita ɗaya da daga ta maka a rai bayan kulhu wallahu ba wa shamsu ba za ka ɗauka to a je kulhu wallahu karanta wa shamsu min yasa in ba karanta kul huwa Allah to kaga ka mana washin yan kwamitin masallaci suka tattauna aka meka wa limami ga abin da aka yi cimma matsayi a kan shi ko dai ka zaɓi kul huwa Allah ko ka zaɓi wata sura amma dai sura guda biyu yan kwamiti sun ce da bai wa daina shikenan faqala shi ma da ya rubuta musu jawabi sai ya ce ma ana bi tarikiha ba zan bari ba shi wannan da kafa sai yake sai yake nan ko sai ma ana bi tariki da bazan bari ba in ahbabtu an aqumakum bi zalika fa'al in kuna so in jagorance ku sallah in muku limanci abinda nake yi in ci gaba wa in karimtum taraktu taraktuku a ku yi haƙuri masu karatu daga nan gefen mata mun ce a buɗe windo don ku ji kuma kuma da gurin gurin hayaniya na? eh ai ba ma bukata ku yi haƙuri wa in karitum idan ba kwa so taraktukum in ƙyale su ba dole in ne kuke so na yi limanci to ku yi haƙuri da raka da sura biyu kullum idan sura biyu ta dame ku ku sa wani limamin na haƙura kenan ba ka rabin da ku in ni ne liman raka a in ba ni ba ne ku sa kowa in ya ga dama ya muku rabin sura ma ba matsala wa in karmitun karfi wa kanu yarawna annahu min afdalihim to su kuma almajiran ko ma mun suna gari ya fi kowa falalacin su ma'ana ya fi kowa karatun alƙur'ani zahidar tsoron Allah da kiyaye dokoki a zahiri bai kamata a ce bai yana nan kuma ya neman abin da suke yi kenan dan Allah ko da sun saba cikin ra'ayin da kwamiti misali suka yi sai ga abin da za a yi kace ba za ka yi ba wani zaɗan sai to ai ya za a yi mu haɗu mu yanke shawara ni kaɗai sai ba zai yi ba ai limaman nan ba su kaɗai ba ne a sa wani wata ilkan a gama yake hukunci za ka ga wani ya fara kawo jiki shi yana jira don an cire ni legally ina nan ko wani lokacin kuma idan wani ya kawo ƙarfi ma kalli mace za ga yana zuwa da wuri da ya duba ga lokacin zai farɗe hili sai ga hankali a hankali hatta masallatai ana jirin mulki ana wala da ne ana wani mamai Allah da ba su yi sai da to sun suna gani ya fi kowa falala a cikin su wa karihu an ya ummahum ghayrahu muna ganin bai dace a ce wani ya jagorace su Allah shi din su su kuma suna da matsala da tsarin shi haka aka zauna su suna guna-guni shi ko yana cika aiki shi yana karatu shi falan ma a ta humun nabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana katsan sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kawo ziyara akhbaruhu al-khabar sai suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da labarin abin da ke faruwa cikin masallacin limamu kullum sai ya shafa mana rakoyi guda biyu a cikin kowace aka surori guda biyu mun yi mun yi mu daina daina yaki ya kafi abu na samu Allah ga abin da yake faru wannan daga cikin kenan abin da ya jaji shuwa ga badiya da mutum suna zaga inda suke mulki yanzu kaga a cikin zagayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai wannan masallacin suka karanta musu koken shi ko manzon aya suka karanta masa koken su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi zaman warware wannan koken nashi kuma wannan kukan da suka kawo kaga ba kuka bane na tsara amma manzo Allah sai da ya ajiye masa ka'ida na alƙalanci yanzu sun bani labari limamu mu kullum sai ya karanta mana raka'a biyu ba a so wallahi mun yi min yake da na tsoro mai gare shi in wani mai garaje ne to ku canja himar da suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yanke shawara ba faqala sai sai ya fulani wani ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka me zai hana ka ka aikata abin da mutanen da suke so ka aikata sun sai ba sa sa ba ka aji to me zai hana in kana son zama lafiya ka yi abin da mutanen da suke ba ma ya murka me zai hane ka an ta fa'ala ka aikata ma ya amurka da yi ashabu abin da mutanen da suke umarta da shi tambaya ta farko ko wa ma ya hamiluka me yake sawa ko me ya dauke ka ala luzumi hadhihi sura ka luzumci karanta wannan sura fi kulli rak'ati cikin duk rak'o'in ka na sallah me yasa ba za ka bi shawarar sura da farko me yasa kuma kullum sai ka karanta kul huwallahu inda kana canza ma da wata sura da wata da dama dama amma abu dai kullum akwai shi me yasa kullum sai ka karanta wannan sura فقال سيدنا مسلم ان يجد الله صلى الله عليه وسلم اني احبها ina son to tunda ina so kuma ni zan muku sallah ya ku cire min abin da nake so in muku wanda kake so haka duk babu da ka fara yin abin da kake so in ba shari'a ba sai sai bai dace ba fa qala inni uhibbu ayata ina son fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hubbuka iyyaha san ka da wannan surar adkhalaka aljanna ya shigar da kai aljanna an yi hukunci ko bai ba qul huwallahu ya shigar da shi aljanna kana nufin abu wala ka sai dena ya dama a jiya bai da garanti bai dena ba bar na kuma yana da garanti eh jiya da libe lalibe yake da karatun qul huwallahu ya kuma aka ba shi tabbaci san sa da qul huwallahu ya ba shi gidan aljanna babu da wannan mutum zai dena karatu qul huwallahu Allah ya samu dace Allah muna kaunar ruhu Allah Allah ya sa san mu da ruhu Allah ya shiga da mu gidan aljanna da gaske da shi tabbas muna san ruhu Allah Allah ya sa ruhu Allah mu ma sanadiyar da Allah ya shiga da mu aljanna da sanadiyar sauran surori na alqur'ani Allah mu da shi sarki ya samu dace kuma wani hadisin kamar ya karanta maka ko ya tabbatar maka wata ka'ida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin sauran hadisai al-mar'u ma'a man ahabba lalle mutum yana tare da abin da yake so to ruwa Allah siffa ce ta Allah kusan sura da ta dauke dukkanin kirari da ya ga Allah ba ta sura kul huwa Allah ahad da sai Allah shi kadai ne Allahu samad shi kadai ake da bukata ake ne fata da bukata ba wani wanda yake ce zai rayu babu Allah kuma kowace irin halitta sai duk arnan da taurin kanta wallahi tana juyawa zuwa ga ubangiji dan neman biyan bukatar kai tsaye ta sani ko ba ta sani ba wallahi tana koma zuwa ga Allah wani mutum balaraba da wata tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ne ne zan gane ubangiji wanda ya cancanta abota maka sai kana gungurmin daji da kai da dabbobin ana masifar fari ga karancin ruwan sha ba kake roƙa ya kawo maka sassauci ba kake tsammanin zai bada sai na ɗaga hannu ne da kalli sama sai wannan ɗaga hannun da kake kalli sama shine Allah da ake magana a shi ya sani ko bai sani ba consciously ko unconsciously kowa yana da bukata a wajen Allah ma da to yi sa kiwa kanka kira ne Allah subhanahu lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba kuma da bai yi ba banda Allah ba wanda yake tara wannan sufar a duniya za ka iya samun wanda ba a aihuwa ko bai aihu ba kuma ya yi sarauta kaga kenan lamyar ne kamar wannan sarkin da ya mutu na kwanan nan abu ko sarkin oman na shekara hamsin da wani abu a mulki amma bai taɓa samun abu ba da yawa a yana cikin wanda ba su aihu ba ma'aikinsa yawa jin mulki ya hau ai mulki ne ba matsala walam yulad shi Allah ba haife shi ba to shi ka mutu mun sai mahaifin ka yawa mutum ne ka ga san ba haife ba bai taso ba kaga kenan Allah kadai ne yake da shi wannan sifar duk duniya ba mai ita lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba haife shi wani ya ce annabi Isa ko Ani wata ta yi ko? watakila hanyar da ta saba al'adar da aka fata amma da an yi shafi shi yasa ma kuma da kanshi yake faɗa cewa shi dan maryam ne alaihi salam kuma alqur'ani ya tashi masa magana sai ce ya isa ibn maryam ya ce isa dan maryam kuma irin yadda mace take daukar ciki ta haihu haka aka yi sai dai shi an takure lokacin da abu ya wata tara yi da duka aka yi a cikin abin da bai kai awa tara ba dan Allah nuna maka ya isa idan yace kun fayakunu in yace ya kasance sai ya kasance lam yalid wa lam yakul lahu yace wa lam yakul lahu kufuwan ba wani shi ko wani tsara da yake daidai da Allah dan wa za ka kawo haruna ba wanda yake Allah mai wannan sifar shine mai aljanna kuma yana tare da masu imani a aljanna in sun bukaci ganin suna da shi to ka kaunaci wannan sura sai ma Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanka da wannan sura ya shigar da kai aljanna Allah san mu da alqur'ani da san mu da wallahu san mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai shi da matan shi ya Allah da iyalan gidan shi Allah ka hada mu da su cikin gidan aljanna abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah ma wa su sarki ya amana da mu da shi wanda ya kasance su ne Allah ina hada da mu ya ya yi da mu da ya dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين Yeah. ba mu da tambaya ko insha Allah to ga wani invitation an kawo Shaibu Muhammad Garba mai Sokoto zai aurar da ƴaƴan shi Hafsat Mustafa Muhammad Ibrahim to ga malam na Abami kenan da angwanta Basiru Tijjani Ringim da kuma Hindatu Mustafa Obayi to zai aurar da su a ranar 1 ga watan Fabrairu wanci wanci daidai da jimada da kula bakwai ga wata ina ga rana ya tafi kenan ko yana da buƙatar ƴan uwan su na cikin addu'a inda a ringin za a yi sarrafa to ana nuna addu'a Allah ya sa a yi auren cikin nasara Allah ya ba su sarki ya ba su zama lafiya Allah ya sa a gina gidan musulunci a yi zama na musulunci wanda za ku ba wani da gina musulunci musulunci a wani da su Allah ya ba su zama lafiya da ke dukkanin musulmi da halin da ana kai ga wani yau kananan rubutu da yawa kuma shi ne tambaya da farko kace assalamu alaikum malam ni sai da miji na watan mu ɗaya da aure sai ban ga al'ada ba sai ya siyo min maganin zubar da ciki malam menene hukuncin mu muna fatan Allah ya gafarta mana da sauran yan uwanmu Allah ya gafarta mana da ke da ke da mijin naki za ku haɗu sai ku samu malamin ko likitan ku tattauna me ya dalilin zubarwar ke mai dalilin da wajen ko a zuba sai a zuwa yanzu gaskiya ko me ya kamata a zuba ko? Salam, Allah ya sa malam ya koma gida lafiya a amin. Malam mace mai shayarwa za ta iya sawa ɗanta nafkin famfas sannan ta goya shi ta yi sallah da shi a baya za ta iya. Assalamu alaikum, dasa Allah ya kara lafiya amin. muna buƙatar account number ta masallaci idan da akwai a rubuta a kan allo saboda transfer ta kon number ko ta kan waya kenan ko wayar hannu insha Allah idan an samu account shi masallaci ya buɗe account shi insha Allah za a rubuta sai a rika yin transfer Allah ya sa idan an buɗe a yi Assalamu alaikum malam menene ingancin raka'a hudu a yi sallama a cikin ashirin ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Aisha ta tambaye ta raka'a nawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake shi da zai sai raka'a goma sha yana hudu ta ce la tasaluni an hukmihinna wa qulihinna kar ku tambaya ya kinsu ya tsawo su ana sun kai karshe a wajen kyau sun kai karshe a wajen tsawo la yadri shay'in min kunna illa fi akhirihinna ba wanda yake zama cikin da sai ya je ta ƙarshe ta hudu kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi tahiya sai ya yi sallama sai ya miƙe ya sake hudu ya yi tahiya ya yi sallama sai kuma ya miƙe sai ya raka a uku sai ya yi sallama da aka raka a goma sha ɗaya zai yi tafiya guda uku zai yi ta sallama guda uku da Allah ya yi yaran nan kana da ana sai hakuri an yara nan da Allah sai hakuri yanzu mun faɗa sai an baka masallaci akwai matsala ha kuna na akwai matsala ko eh ya kamata a ke aiki da shi haka wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da nan Aisha take idan ya zo ya kabbarta sallah a farkon dare tun daga raka'a ta farko har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai raka'a ta takwas baya الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين ركعة uku hudu biyar shida bakwai takwas ana ne zai zauna ya zama tafiya da ka dai masu zuwa tahajjudi wata rana ku kiyaye wani alaran mako in ya fulke ka tun daga ra'ar farko ba zai sa ba ya kunde su kafa saboda haka wani lokacin masu wani bacin a masallaci da suka kafu mutum ya ji miƙewa ya ce ƙani kuma shi bai sallama ba shi bai bauna ya shigo gurin ba a rama an yaga babu da ya da ya an zai kafa kuma da ya zuba da kuma karya ba idan ya miƙe kuma sai ya fara a rubutu shi kan ya gama raka a goma sha ya gama raka a goma sha sai sai da tsufa ya zo mashi shekaru suka da to lokacin idan ya farfarta daga raka'a ta farko ba zai fi duki ba sai ya yi raka'a ta sai ya wuturi da raka'a ya zama nawa kenan ya zama bakwai to wannan da sun fayi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da rashin lafiya da haka wani lokaci kuma idan ya yi shida din sai ya yi biyu ya yi biyu sai ya kara idan kan gari da kafan fikihu ko alwafi ita ce sunan da ita al-aziz za ka ga ya bayani dukkanin siffar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallolin da cikin dare alhamdi ana iya yin hudu ba tare da ayi sallama ba malam mutum ne yana karanta Qur'ani kuma sai janaba ta kama shi amurya lokacin da ka cika sha biyar sai ka sake raba su lokacin ka yi biyu me zai hana na ke yin uku uku saboda yanzu Qur'ani ya yi laushi a bakin ka sama da da za ka lokacin da kake ɗauka ka yi izu biyu shi ne lokacin yanzu da za ka ɗauka ka yi izu uku sai ka mai da shi uku uku za ka iya yin sa a sati biyu a kwana biyar lokacin da ya kai ashirin sai ka dawo ka raba su ko hudu za ka ji insha Allah kana tafiya kana tafiya kana ƙarawa kana ƙara tunatarwa kada dai kullum ka zauna bakinka baya ɗanyace da abin da kake karantawa na hadda da kuma bibiyar na baya in Allah ya taimake ka har ka tsare alqur'ani a haka to ya zama to kullum qur'ani abokin ka ne akalla a sai kana iya karanta shi cikin sati wannan ne wani kan kai mafi gajiyawar abin da za ka yi shine a ce akalla kana karanta shi cikin wata sau daya akalla da ne kina da ya kamata izu biyu kullum kenan da wanda Allah ya taimake shi zai yi izu biyu kullum a cikin sallar dare ya karanta abin da ya sauwa da rana da izinin ubangiji insha Allah ba za mu samu da karanta alqur'ani ba tare da abokan da nawa alqur'ani tare da kara wa juna sani da dabaru da kuma yan dabaru da ake wajen hikima a da alqur'ani wani lokacin ka tabbata wani kullum da kai almajirai sun ji maka ga dabara da ake wani lokacin su ma suna ba da wata formula irin yadda masu yi suke yi ko kamar yan ma suna da board match ko bracket ko division ko ga yana to har kare to su ma mahadaka in suka ga wani kullum su aka suke yi wata kalma za ka zama ta alamun yana karatu da yake na haka yana to ka'ida sai ke warwarewa yanzu na faɗa a liku saura kaza saura kaza saura kaza kamar yadda ɗauki a rahman ana tafa bi ayi ala'i rabbikum wa tukadiban ko don sai ba bi ayi ala'i rabbikum wa tukadiban ne karsa wacce ce take gaban to ita ka'ida almajirai suka kulla mata da makarantar alƙur'ani da haka yanzu na yi kaza to aya da za ta fara a bayan da tafafin da ke zuwa in yi rike ya san ta gaba da tsararsa da za ta ce ce karatun ta zai da kirga da hannunsa yana wariya da sauran sana'a to ana da zanaka irin waɗannan abubuwa wani hada da alƙur'ani da dai kuma sauran da ba da ya kuwa duk Allah ya musu mafi dai muhimmanci shi ne ka dage da karantawa da addu'ar Allah ya zaune da shi kuma ruwanka sannan ya zama doka ne kan samu duk mutumin da yake da sabon Allah ko Allah ba zai ba alƙur'ani tare da shi wanda ba ila muhaddisi ba shakau ila wasi'i su ma hizbi fa awsani ko fa arshadani ila tarkil ma wa qala ko wa qala inna al-ilma nurun wa nuru Allah la yuqahu an na kafa hadda sai ce maka ka ba sabon Allah shi kenan na yi na yi hadda da ya ce gare na sabon Allah barka sai mun baka ni kana yi ya ce me yasa ce shi wannan ilimin haske ne shi ko haske Allah baya ba da shi ga mai sabo har a alkiyama mai sabo bai da da haka in kana so ka samu alqur'ani da sauran ilimi ka daure ka dena sabon alqur'ani sannan babban shawara ga ma'aikatan alqur'ani kare android in dai zaka haddace alqur'ani to kare android duk abin da ake a waka da kun su karfe da kan hadisi daga lokacin da ka aure Android zai wahala ka hadisi Qur'ani kamar da kake ba ka hadisi inda labari ma ba ka in ka zo majalis ai an ce magani da yayi martani ko an ce kwanko da mata me ya ce kaza ya ce kaza shi ke sun kawo wani labarin ba wani yayi kaza a Facebook me yace kaza yace shi ke an wuce gurin amma idan kana da akwai zaka buɗa sai to yana cikin daga lokacin ka samu matsala eh dan haka duk wanda yake so Qur'ani ya zauna mashi ya kokari kada ta Android ka duba Nokia wani lokacin in ba da Qur'ani za ka ke jin abin da aka karanta cikin abin da yake yi memory card ɗinka ba to kar ka yi memory ka duba tunkurkura irin ta daɗin wani eh ko dubu biyu ka je ka so ta ko dubu ɗaya ta ishe kuma duk lokacin da ka san kana tilawa a daidai wannan lokacin da ka shiga ba za ka kunna ta ba baka da alaka da kowa sai ya tsara yana da shi abin da yake cutar da mutum zai zo masallaci yana so ya haɗa Qur'ani amma wai kana ji in an jima sai ya duba saboda yana da akwai da zuwa shi za ka kira ko ba za ka kira ba za ka yi mutu ko ba za ka yi ba yanzu hankalin nashi ba na alqur'ani ba ne ya raba shi gida in masallaci za ka tafi hatta in son samu ne ka kulle wayar ka bar ta a gida ka tafi masallaci za ka baka da alaka da kowa sai da ubangiji sai da alqur'ani wannan dai kaɗan daga cikin shawarar da za su zo cikin kwakwalwa idan mutum ya ke da izinin ubangiji Allah zai taimake shi alqur'ani kuma a dunkule da kuma shi qur'ani bai wata ce wanda Allah ya so ya yi a cewa kuma a wannan kitaba da zina na faina da ya ga Qur'ani ga abu gabanin shi akwai wanda suke zaluntar kansu akwai masu takaitawa akwai masu gaggawa cikin alheri duk abin da alqur'ani ta yi suna yi kuma ko ina qur'ani abokin su ne akwai wanda kuma takakace ne yau bai gobe bari ko yau su dan tattaba ni gobe su wasa yau su dan tattaba ni gobe su wasa akwai da kuma azalimai wani lokacin dokokin na qur'ani ba sa bi tsakanin su da qur'ani wani lokacin sai yan dabaru da neman abu eh tilawar hai lokacin da ta samu waɗanda suna cikin da suke zalunta kansu da alƙur'ani amma dai duk mutumin da ka gani da alƙur'ani to yana cikin wanda Allah ba da shi sarki ya zaɓe shi wani kuma duk ƙoƙarin da Allah ba zai ba shi wani mutai ba wanda zai kasa karanta suratul fatiha a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka kyauta da niyya ka bar zunubi ka ji tsoron Allah ka ba Qur'ani lokacin ka duk abubuwan da za ka ɗauke hankali ka ɗauke su ka yi abota da alƙur'ani in ba kai aure ba ka jinkirta har sai har da kayi laushi in ka shigo da aure da cikin abin da aka ba su ke mishi kura shi ma sai kayi da gaske in ka aure kafin kai in baka yi baka jinkirta Qur'ani ya yi laushi ka taro sai ilimin muka sannan sai kai fara abin da muka fara dai Allah ya fara da wanda yake kuskure ne Allah ya fara da dai Allah ya sa mu gyara da dai abin da ya dace sannan da muka yi ta bada wa kwanakin baya bangaren mata da suka rubuta suka dawo da sai da kuma karatun da muke yi da shi har yanzu ko ba a buɗe take mata suna sha gobe da gaibi maza sun fara magana na ta jina ya ba ma ne wasu an ke kai yi sun gane eh to malam ya ce an rubuto takarda har kusan guda uku to amma dai sun yi hukunci da gaban ba za ta ga hukuncin lalane ko masu kula da karatu suka yi hukunci abin da suka ce shi ne duk wanda ta san da ta take babu laifi ta hanyar duk wanda take tsammanin sakon zai zo a yi magana ta faɗa ni ce wani da gidan mu da mahaifina zawara ce ko budurwa ce ga zaɓi na aure ga abin da ne cikin wanda suka yi magana idan akwai wanda ake ganin za su yi daidai da ita babu laifi sai a gaya masa akwai wata mai kaza da kaza ga abin da suke su kai ka ce kaza kake su in an ga akwai alamar cewa za su iya zama shi ya taho ita ta taho kamar za su iya hawa sai a bada damar ita ka san wace ce wane ne shi ya san wace ce inda bukatar su haɗu su haɗu in Allah ya kaddara cikin sati ɗaya kwana uku a ɗaura aure insha Allah ta kare da gidan ta sai an huta da